أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna ɗaya kenan a watan muharram a hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 muna kuma sha tara ga watan bakwai shekara ta 2023 Allah ya kaddara ita ce rana ta farko a cikin wannan shekara mai albarka a bisa ƙididdigar da shugaba ko kuma sarki musulmi ya amince da ita muna fata Allah ya sa ta kasance shekarar alkhairi da shekara ta albarka a gare mu dukkanin abubuwa da suke na alkhairi da da'a da biyar Allah madaukakin sarki Allah hada mu da shi a cikin wannan shekara dukkan abin da yake na kuskure ne da sabo da zunubi muna fata Allah ya nisanta mu da shi ya sa ba za mu kusance shi ba a karatun littafi da muke yi na dalailul tauhid ko hamsuna su'alan wa jawaban fil aqida satin da ya gabata mun yi tambaya ta 43 mun kwana akan rabin ansarta tambayar malam ya tambayi menene ma'anar kafirci da kuma ka saka shan kafirci din yace shi kafirci kala biyu ne akwai kafircin da mutum idan yayi yana barin da'irar musulunci ne akwai kuma kafircin da idan mutum ya yi yana nan a da'irar musulunci sai dai a ce akwai sako ko wata jarrabawa ta duniya da Allah maɗaukakin sarki zai mashi abin da yake sa mutum ya yi sako ya zama kafirci ya fita daga da'irar musulunci mala ya ci abubuwa ne kala guda biyar babbansu shi ne mutum ya ƙaryata abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ina kufur takzib ya yadda ya ji a ransa lalle saƙon da aka turo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da shi ba gaskiya ba ne bai dace ba na biyu kufurul istikbari wal ibai kafircin girman kai da ƙin aikata umarni e na yadda kaza Allah ya faɗa na yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa amma ba zan ba me yasa kawai ni jaji ba zan iya ba amma ba musu nake ba shine girman kai kamar yadda aka yi da shaidan da annabi adam alaihi salam ku yi sujada a gare shi kawai sai tsaya gitsitsi me ya hana ba za ka yi sujada ba sai ce ana khairun minhu ni ina ganin na fihi daraja da albarka ne khalaqatahu min narin wa khalaqatahu min din har yake ganin zai iya ba Allah madaukakin sarki hujjar da ta sama ba zai aikata umarnin ba akwai girman kai da kin aikata umarni na uku ashakku mutum yake ganin abin da Allah ya faɗa shin ma zai faru ko ba zai faru ba yau da zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 yau muna da 45 wani sai ga cewa to tun kafin manzon Allah ake annabawa kuma suna cewa za a tashi alkiyama kuma za mu hada gaban Allah dan nake ganin to wai ni da gaske ne ma ko za a yi alkiyaman nan ko ba za a yi ba mu dai mun yi imani to in ta tashi dai alhamdulillah in ba ta tashi ba ma dai abin da yana nuna kamar ba za a yi ba wannan shakkun da mutum zai ya riya a ransa ko za a yi ko ba za a yi ba shi mana daukan sunan kafirci arrabi'u kufrul i'rab dauke kai daga addinin musulunci da dokokin shi mutum ya nuna ba ruwansa da addini ba zai saurari dokokin musulunci ba in ana wa'azi ma ba zai kai kunnansa dan ya ji ba wannan shi ma na fitar da mutum daga ra'ayin musulunci sai kuma kafirci wanda yake munafinci ke haifar da shi abin da ke zuciya daban abin da za a gani a gabbai daban shi ma wannan nazi ne na kafirci Allah madaukakin sarki shi da tsakanin mu da shi kowanne a karatun da muka yi madan ya kawo dalili wanda yake tabbatar da cewa shi din kafirci ne kuma yana fitar mutum daga musulunci sai kaso na biyu na kafirci shine malam yayi masa tambaya ta biyu ko alamar lamba ta biyu a tsakiyar shafin idan yan uwa sun gani a shafi na takwas kenan ko sai ce kufurun asgharu la yukhriju min al-milla akwai kuma kafirci aikin ana kiransa da kafirci amma baya fidda mutum daga da'irar musulunci da haka shi wani aikin daidai yake da babban laifi kamar a ce mutum ya sha giya ne ko ya sha kwaya ko ya yi lalata ko ya yi sata ko ya yi fahi to akwai kafircin da irin wannan matsayin shi ma yake ɗauka ina yace la yukhruju min al-milla baya fitar mutum daga da'irar musulunci wa huwa kufru ni'ma shine mutum ya kafirta ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mashi kufurun ni'ima kafirci ga ni'imar da Allah madaukakin sarki wa mutum ina ji wanda ya saka halarci muhabaran da muka yi ta fada a ranar lahadi mun ambaci nau'o'in arzika abubuwan da Allah mutum zai wa mutum shi ma ana lissafa a arziki to duk abin da za a lissafa a arziki wannan abin ni'ima ne Allah ya miki kiki maka godiya akan wannan ni'imar nau'i ne na kafirci ko da ba zai zamanto ya fidda ke daga da'irar addinin musulunci ba menene misali sai ce wa dalilu alaihi qawluhu ta'ala wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un وقوله تعالى إن الإنسان لظلوم كفار آية تفرقوا الله يبادى مثال تاني أكن وتاء القرية ما لم يتن أنكو قرية أنبت أعنان أتي القرية أسل القرية كانت آمنة مطمئنة الأمر تنا تكين أمنتي دفن سيرحان كيني شيني مثال الله يبادى وضرب الله مثلا قرية Allah ba da misalin wata alkarya wani birni ko ƙauye kanat aminatan mutma'inna tana cikin aminci da kwanciyar hankali ya atiha rizquha ragadan min kulli makanin abincinta ko arzikinta yana zuwa mata a ruwan sanyi ta ko'ina duk abin da suka taba arziki ne duk abin da suka taba zai zama abinci duk abin da suka shuka sai yayi ila yatiha rizquha ragadan min kulli makani mutum ko a bakin kwata in yazo ya watsa ƴaƴan iri kamme wanda kawai ga gab gab gab yayi ya girma an yanki duk inda aka sa dan karamin guri sai a ga ya bada amfani ina ma'anar yatiha rizquha ragadan min kulli makani fa kafarat bi an'amillah wannan al'umar sai ta butulce ma ni'imomin Allah yanzu na ni'imar da aka yi mata ga arziki ga kwanciyar hankali ga aminci Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai suke ganin kamar dabara su ce ta ba su wannan tattalin arziki kamar dabara su ce ta ba su dabarun noma kamar dabara su ce ta ba su kaza sai Allah ya ce sun butulce ma ni'imar shi da Allah ya baki arziki yadda Allah ya baki da Allah ya baki yadda Allah ne ya baki kowace irin ni'ima ce to wannan da tafiya ta yi tafiya sai suke ganin kamar ma arzikin da dabarun su ne suka samar wa kansu sai ya ce ba kafarar bi al'umin lahi ba a zaƙa allahu libasar jo'i wannan alƙarya sai allah ya lulluba mata tufafi na yunwa da suna cikin kwanciyar hankali yanzu sai yunwa ta addabe su tun kusan shekara goma sha wani abu malamai suke cewa wannan ayar fa kamar tana daidai da halin da najeriya ke ciki da muna da aminci muna da kwanciyar hankali muna da nutsuwa ko wata ba za a mun tattauna da wani ba kawai yace wallahi kaga malam daidai wannan gurin da idan an yi gyada a nan za a iya fidda bahu ɗari gurin da yake nuna min yanzu duk dabarun noman da za a sa ba za a iya samun bahu goma ba yace to amma a da za a iya samun bahu ɗari a daidai wannan gurin kaga kenan da ana cikin aminci ana cikin biyar Allah maɗaukakin sarki ana cikin da'a hatta ƙasar sai Allah maɗaukakin sarki sa mata albarka a wannan ƙasar talautai aka yi dalar gyaɗa a gagarawa gyaɗar da za a samu a nan gurin ita ce ake mata pyramid ta fi girman masallacin nan a jera baguna su zagaya ana hawa hawa hawa sai ta yi tsiri gaba sama ita ce ake kira dalar gyaɗa haka ake jibge ta a gagara sannan jirgin ƙasa ya zo ta ɗauka a fita da su kasashen turawa yanzu ka ce a haɗa maka duk jaɗar da aka yi a ƙasar lauke guda nawa ce ba isa abin mai wannan dalar ba kasance babu tana nan manoman ne bamu suna nan yanzu har an samu ma taki da iri mai yi da wuri da iri mai girma da iri mai yaɗo da wane ne duk an samu amma abin da ƙasar take badawa yara da gidan da ake noma bahu ɗari yanzu da ke suke noma bahu sha shida sha bakwai sha takwas wannan butulcin da suka yi ne Allah ce fa kafarat bi al'umin lahi fa azaka Allahu libasal ju'i Allah ɗanɗana musu tufafi ne yunwa da dubba ƙauye idan damuna ta yi zai noma abin da zai ci da shi da iyalan shi da abin da zai yi bukukuwan suna da haihuwa da abin da zai yi riga da ɗumfunan sallah duk a gonar su suke a ɗauki baku yau a saida gobe a ɗauki baku biyu ji ba a casa da mai bakwai gata a tara yanzu kusan duk wanda yake zama a karkara bai iya noma abin da zai ci yanzu da wannan damunar kusan sai sun yi kwadago su taho kasuwa su sai dawa su koma a nika a ci fa'azaka Allah libasal ju'i butulci da aka wa Allah ya Allah ya ɗanɗana musu yunwa wal khawf sai Allah ɗanɗana musu tsoro ga yunwa ga tsoro bima kanu yasna'un dan abin da suka kasance suna aikatawa dan haka kenan butulci ga Allah butulci ga ni'imar Allah madaukakin sarki tana sawa Allah ya janye ni'imarsa ya ɗora yunwa ya ɗora tsoro wannan kenan butulci yana daga cikin abin da ke amsa sunan kafirci amma kafircin da bai fidda mutum daga musulunci a rayuwar mata wata ta bamu misalin irin wannan kafircin da muke magana a kan shi a rayuwar mata wata ta bamu misali na irin wannan kafircin na butulci ya kuke dariya fa azaka Allah fa kafarat bi al'umillah ta butulce wa ni'imar Allah madaukakin sarki mun san butulci aiko na bismillah muna babu da ziki ba da misali ba a ce bai daidai ba ba wani abu a ciki وعليكم السلام Allah ya baki wadatar abinci a gidanki ke almubazzaranci da shi almubazzaranci kenan ko ke mun haka kika ce sunan sa almubazzaranci na'am wa alaikum assalam sai dai bana ji Allah ya maka ni'imar lafiya eh shi ma zaunan sa zuwa wajen boka man ada sahiran aw arrafan fa saddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad ba butulci bane wanda shi sunan sa kafirci in har kin yadda da abin da bokan ya fara wanda yake fidda mutum daga da'irar musulunci muna neman kafircin da zaki sunan sa kafirci amma kina na a gidan musulunci misalin karara ne fa hagu ne na'am yadda mata yadda suke cewa bai taɓa musu komai ba haka mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bada labari da yawa mata wa'azi sai ce na gan ku a wuta cinkus wata mace ta ce manzo Allah me yasa me ya faru muka shiga wuta cinkus ya ce laifi guda biyu yawan alatsi ne da Allah wadai sai kuma butulci da kuke wa mazajen ku manzo Allah ce illa zaka kyautata wa ɗayan tsawon shekaru kullun kana mata hidima ranar idan ta ce kawo baka kawo ba sai ta ce ni da mutun da zo gidan nan hakuri nake wannan kalmar tun da na zo hakuri nake wata ta ce ga mun abin da ka taba mu me kamu dan haka nake haka wata za ta faɗa wani kuma da ya kawo kuka ya ce wallahi malam haka ta gaya min ka haka ne mana ba wake da hinkafa ba ne wacin da aure ta me yake ba ta ba wake da hinkafa ba ko ya sake ta mana in aje ta je gidan za ta wake da hinkafa wannan kalmar me kake mun me kamu menene dan ka sake ni ita din kanta butulci ce tana amsa sunan kafirci amma kafircin da bai mai da mutum arne ba yana nan a da'irar musulunci haka manzo Allah ya bambace shi takfurnal ashira wa tukfirnal la'an kuna butulcewa mazajenku kuma kuna yawan alatsi ne da mana shine misalin da yafi hadari a rayuwar mata ba su da godiyar Allah ko ce ba ku da godiyar Allah tunda kudin ku ake gawa wannan rashin godiyar Allah shine kafirci amma bai ce ba kuma yakin sake la ilaha illallah kina nan a musulma amma za a dora miki wani laifi kafi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata sura ce lalle shi mutum innal insana la zalumun mai yawan zaluntar kanshi ne kafarun mai yawan butulci yanzu wata idan za a yi jarabawa sai ta ɗauki takarda ta yi ta karatu ta yi ta karatu ta haddace komai ya zauna a ƙwaƙwalwarta ta ce wa ƙawayenta inda ku rike mu aka rike ta bi bango da bango ko idan aka tambaye ta sa haddace ya ai kai jaraba ne ta ce kai malama na ga jaraba ki ta yi kyau kin ci sa'in da tara ta ce ni dan wasa ce na yi karatu yanzu ta kasa gano wannan ni'imar da aka yi mata akwai taimakon Allah madaukakin sarki a ciki duk wani abu da zai faru ki ga iyaka ke yake ke kika samar da wannan abin to akwai nau'i na matsala a cikin shi ana so ki fara wa Allah godiya ki mai da ni'ima zuwa ga Allah da ya baki damar ki karatun ma ni'ima ce da ya baki damar ki gane karatun ni'ima ce da ya baki damar ki haddace ni'ima ce da ya baki damar haddata dawo ita ma ni'ima ce da ta dawo ki iya rubuta ta ni'ima ce don haka a fara mai da wa Allah madaukakin sarki ni'imar shi Allah madaukakin sarki ya ba mu misali akan mutumin da suka yi zamani da Annabi Musa alaihi salam aka ba shi yawan dukiya wanda aka fi sani da ƙarun to Allah maɗaukakin sarki ne ba shi tarin dukiya aka sai masa to ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ka ba da haƙƙin dukiyar Allah ya azarta ka cikin ni'imar shi sai ce innama utituhu ala ilmin inni wannan dukiyar ai na same ta ne saboda fasaha da ilimi da Allah ya bani ko kuma ilimin da nake da akwai ai da ma na karanta economic na karanta tattalin arziki ina da dabarun kasuwa yanzu yana nufi ba Allah bane ya bashi arziki wannan dabarun da suka bashi to shi ma wannan yana daukan sunan kafirci Allah madaukakin sarki ya tsare mu sai tambaya ta 44 sai yace ma huwa shirku wa ma anwa'u shirki mecece shirka mecece kuma raban-raban shirka ina ga sabon karatu ne sai mu bari akan mun karasa karatun rana ya ce mu kwana a nan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mu da daidan mu yi aiki da abin da ya dace sai ya zamanto iya karatun yau mun yi shi ne akan mai akan butulci butulci yana amsa sunan kafirci amma kafircin da baya fitta mutum daga da'irar musulunci Allah tsare mu da shi wannan ta turo tambaya ta ta mana dan Allah menene fassarar wannan addu'ar azhabal ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa'un la yughadiru saqama addu'a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ko yake karantarwa duk wanda yake da mara lafiya ko aka kawo masa mara lafiya ko shi wanda yake da rashin lafiyar ya dora hannun shi a gurin da yake ciwo sai mutum ya ce azhibil ba'sa da dan gyara a cikin rubutun nata yake kiyaye azhibil ba'sa ka tafiyar da ciwon ko ka tafiyar da matsalar ko matsalar rabban nan ya ubangijin mutane washfi an ta shafi ubangiji ka warkar kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uka ba waraka ba magani ba ce warakar ka ya Allah madaukakin sarki shifa'un la yughadiru saqama Allah ka ba mu waraka warakar da ba za ta bar guntun ciwo a bayanta ba wannan ita ce takaitacciyar fassarar wani addu'a azhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqama wallahu ta'ala a'lam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين